من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da hudu ga wata ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasinmu na hudu a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi alƙur'anin karan kanshi wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai suna suratul kahf ya roƙo Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ayyukan mu baki ɗaya na alkhairi laihika mu kuma da kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya tsarkake zuciyoyin mu da munahici da riya Allah ya sa duk ibadun da muke muna yi ne don neman yardar shi a jiya mun tsaya aya ta hudu mun fara bayani aya ta biyar sai lokaci yayi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا يا كي أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي غرغدي ga wa'anda suke jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce malahum bihi min ilmin wala li abaihim wannan ƙarya da suke jingina ma Allah ta cewa Allah yana da da Allah ya ce ai ba su da wani ilimi a kanta wala li aba'ihim haka uwayen gidansu wanda suka nakalto abin daga gare su Allah ya ce su ma ba su da ilimi akan wannan abin da suke yi Allah dan ya ƙara nuna ma haɗarin wannan abin girman wannan ƙaryar da aka kirkira aka jingina ga Allah subhanahu wata'ala sai ce kaburat kalmata kai wannan magana ta girmama ta khuruju min afwahihim wadda take fitowa daga bakunansu Allah ya ce in yaquluna illa kadhiba ba abin da yake fitarwa daga bakinsu dangance da wannan magana Allah ya ce sai ƙarya muna fahimta ko muka ce duka wannan aya tana nuna mana haɗarin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya da kuma shingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa ko kuma abokin tarayya shi Allah wahdahu la sharika lahu ne shi shi kadai ne walam yakul lahu kufuwan ahad bai da wani wanda yake tamka a gare shi muna fahimta shi yasa lamarin Allah ya sha bamban daga kowa malam bahaushe ce kana taka Allah na tashi amma tsawa ce gaskiya ta Allah shi yasa Allah yake cewa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya maida al'amarin shi ga Allah to tabbas Allah ya ishe shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa alallahi falyatawakkalul mu'minun su daman masu imani ba su dogara da kowa ba sai ga Allah muna fahimta to shi yasa sai suka samu salama sai suka yi rayuwa wadda take rayuwa mai daɗi saboda ni sun maida al'amuran su ga Allah sun san dinga su shiri wasa ne na Allah shine gaskiya bature ya ce lankurkos ko dailis kaji shi haikin mutum kawai dai ya kawo na shara'ayi ne e ya ɗau kwatanta amma na allah shi ne gaskiya shi yasa allah yake cewa duk inna kulle sha'in halakna hudun ada allah ya ce duk wani abu da ka sani ko to akwai wani ɗan lokaci ne da allah ya hidda mai zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza to in lokacin ya yi dubara kawayenka bai ce ma maganin wani abu ba muna fahimta ka lura in Allah ya tashi jarraba ka in baka gane girman shi ba sai ka ga kana ta adana abinka don kai ya bace lokacin da ya tashi bacewa sai ka rinka tunanin wai yanzu kamar kai ne aka ma wanga waya wai ta ya ma aka yi ka shiga ka bar kaza wai ya ma aka duk ka manta ban san kun fahimta ba yanzu sai wani yanzu ya ma wani irin mugun wayo wani sai ka rinka tunani wani yanzu kai ne duwa yanka aka ma wayo wai ya aka yi haka sai ka yi ta damun kanka ka kalla sai mutum ya yi ta adana abin shi amma abin da in Allah ya rubuta zai salwanta ko lokacin da zai salwanta sai ka ga sila abin da zai sa ya salwanta wani abu ne wanda bai taka kala ya karya ko ba haka nan ba ne ba sai ka yi ta mamaki ya aka yi haka amma in ka san girma Allah za ka mamaki sai dai ka mai da al'amarin gare shi to shi ya samu ƙarin ƙini mu ƙara yarda da cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne bai da wani abokin tarayya sai mu zauna lahiya kamar yadda sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi rayuwa an ce musu toku fa argare ku yaya argare ku aka ce ai duk al'ummar duniya ta tsari kanku allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum an ce duk al'ummar duniya wata tarukan ku don haka sai an ga bayan ku baki ɗaya an ce sai an kashe ku maimakon haka sai Allah ya ce ba za da kuma imana sai imani sai tsoron Allah su ya ƙaru wa qalu ne suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai idan al'ummar duniya ta tara akan mu zai ba mu tsoro mu da muka dogara da Allah mu da muka maida al'amarin mu zuwa ga Allah to akwai wani wanda isa ya ba mu tsoro ta diba lokacin da aka yi yakin hunayin ne ko wanda aka yi masa habbai rauni wai yanzu sai suka ce a to ai sahabban da annabi yan tsararru ne suke don haka bari su zo su yi da karasa su da al'ummar duniya su huta annabi ya ce a koma wanda aka bari gida wasansu suka zaburo suka ce a tsaye da su annabi ya ce duk wanda ba a tafi wancan na farkon da shi ba to ba a tafiya wannan da da shi sahabbai suka ce haka wani bai iya tsayuwa za a ɗauka shi tangal-tangal a hauda shi saman kan jeki ko raƙuni wai yaƙi zaya wani an kare mai ƙugu wani an kare mai hannuwa wani an gota shi amma wai haka tun da dai manzan Allah ya ce a hito in ce sun yi imani a tahi wani ya ce mutum a ɗauki mutum a hauda shi kuma a ce yaƙi zaya yaushe Allah ina ruwan shi rafora yake sabkawa da mala'iku ba ga wa malamaita ba inda ramaita walakin nan laharama da annabi ya rinka ɗauka yana halbi yana jiwa ba fashi ba ne a lokacin Allah ne ke to shi yasa ‘yan uwa mu ƙara mai da al'amarinmu ga Allah sai mu yi kyakkyawar rayuwa sai mu yi rayuwa wadda take mai daɗi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya da magana kan abin da ya shahi shirka sai ya fara lallaban manzon shi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa Allah yace wani Allah ya kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu daga cikin malamai suka ce wannan da Allah yake cewa fala allaka Allah ya kawo ta ne don tausayawa ga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakhi'un nafsaka zaka kashe kanka ala asarihim wurin bibiyar diddigin wannan mushrikan illam yu'minu bi hadha alhadith asba in bi shi imani da wannan alqur'ani ba zaka kashe kanka ne hmm Allah yake ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin yana bashi hakuri aimi kayyada mukan shi da cewa wannan mutanen sai sun imani kuna fahimta kai dai aikinka isarwa فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر kai aiki kawai naka tunatarwa ba tilastawa ba to wani wuri Allah kamar da makaranta ji yake cewa zaka kashe kanka ne wai mutanen nan ba su yi imani ba nami mu yasa saboda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kallon mutanen nan in suka shigo addinin wannan na Allah to addinin zai samu ci gaba addinin zai ƙara samun ɗaukaka me yasa saboda su ne shugabanni su ne masu kuɗi tun da sun shigo sahiye kenan duka yan kuci ku ba musu su ma za su biyo su ko ba haka nan bane to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tawa ita shi kan ya za a yi wannan al'ummar tashi su yi imani da abin da ya zo musu da shi da alkhairi to shi ne Allah ce ka kwantar da hankalinka kai dai sakamakon ka cikakke ne da su yi imani da ba su yi imani ba saboda haka kad damuwa ta ma yawa saboda wa'annan mushirka sun yi mi sun kau da kai daga kira ko kuma gargadi da kake musu na cewa su zo su yi mi su zo su amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wannan kaga ya shayi har masu da'awa cewa aikin su wa'azi ba tilastawa ba shine wani mawaƙi yake cewa mu dai aikin mu gaya muku ko yake ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar taku yace ta zamo muku kuka da nadama ta mai kin gaskiya har in aka gaya ma gaskiya ka san gaskiya ce ka kau da kai ko sai kai dariya sai ke to ka sani dariyar nan za ta zama muka kuka da kuma nadama tun lokacin nan duniya da lokacin da ka zo mutuwa da lokacin da aka busa alkiyama ta mi nadama ta a matsayin ka mutu wanda yake kin gaskiya gaskiya ba haushe yake sunanta gaskiya muna fahimta su damun su masu da'awa aikinsu kawai su bai ba aikinsu ba ne tilastawa kuma Allah yana cewa kasu damu kansu da cewa wai sai wannan al'umma sun yi imani a annabi Musa ce ma Allah yake Allah ni habun mallake kowa ba sai ni da dan uwana duk al'umma sun kaurace mun ba su yi imani da ni ba annan Musa yace Allah tsoron fir'auna suke yi sai daga baya ayan kadan cikin mutanen suka yi imani da su da suka yi imani da shi fir'auna ya bar su a ya bar su ko bai bar su ba bai bar su ba aka ja aka ja cewa ma fir'auna da ta kai ta kawo ma cewa ya ana rabbukumul a'la yace in ma akwai Allah na annabi Musa karami ne shine babban shi yasa ba yau ba ake yin iska duniya shi yasa malam da aka jawo fir'auna wa hamana wa qarun yace nan kadai ya kaza ka san ai iska ne wanda tarihi ba zai taɓa maimaita irin su ba kai yanzu akwai wanda zai tawa ce in ma akwai Allah karami ne shine babba fir'auna da take ta kawo ba wa qala fir'auna zaruni aqtul musa wal yada rabba fir'auna yace kai annabi musa nan ya ishe mu ku bari in kashe shi ha ya je ya kira Allah nashi shi ma in kashe shi kana ji ba kaji manyan manyan kafirin ko mazaje a cikin kawurti yanzu wanda nan daga an yi kura aka yi kura in ka nan tsara da gudu sai an ji an kawo ka na kake kawuri ko ba haka ba ba ka ga yanzu ko irin matsafa ko wasu 'yan bori ko sai 'yan tarkace in za su yi abinsu ba wace su nemi agaji a ba su iko su zo su tsare su a ku kira hajjinin su tsare goma ko kuma haka nan bane ba to shi ne fir'aun ne ce wai ina tsoron annabi musa ya zo ya canza muku addini ya canza muku alƙibla daga kan abin da kuke kan shi wanda kuka samu uwayenku da kakanninku a kan shi fir'aun ya ce annabi musa tsahi ne yake yi kawai muna fahimta wai ka gane ita gaskiya sunanta gaskiya fir'auna sai ce duk a tattaro mai ƙwararrun matsafa wanda suka ƙware a tsahi muna fahimta su zo su kakara da annabi musa tun da annabi musa matsahi ne dama ai gaya ma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ko han matsahon suka ce to za mu samu ha za ka muna post kusa da kai in mu muka yi galaba da annabi musa ce a kwarai da gaske ai ku makusanta na ne ku dai kayya muna annabi musa yanzu ko da aka zo Allah yana ba da labari to su za su tallawa ko kai annabi musa ya ce annabi musa ce a ku talla kayan tsahin naku ku talla duk abin da kuke takama da shi na kahurci ne koma bayan Allah ina jira ku sake shi ko da suka saki wasu igiyoyi sai suka koma mace zai to kai kuma annabi Musa da kai imani da Allah saki naka makamin shi makamin Allah shine makamin kare dangi muna fahimta duka wancan da kake kai ana ban nuclear hayaniya ce ba ai ba da izinin Allah take tashi ba ko kuma aka bane wani ce him malam da izinin Allah take tashi duk sai ta halba sai Allah ce kake tashi ba shi kenan ba ko Allah ya tura mala'ika guda in aka halbe ta ya watsa ta shi kenan wa duk wannan hayaniyar da kaji ana yi mutane ba su san girma Allah bane ba kawai shi yasa kaga ake ta wani shakku ko ake tsoro kan wasu abubuwa yau duniyan me a cikinta na daɗi dama ya ce ku sako naku da suka sako annabi musa yana tallana shi sai nashi ya haɗiye duk abin da suka sako la haula wala quwwata illa billah wallahi Allah Allah ne ba matsafa bane ba ka ga ga tsahi ga mulki annabi fir'auna shi ke mulki mulki irin wanda ba a taɓa yin shi sannan matsafan nashi ne amma ya zo a gwadi ƙarhin tsahi da ƙarhin mulki a karya gaskiya ka gane wai gaskiya sunanta gaskiya yasu matsafa ma da yake ƙanana-ƙananan matsafa ne shi a wurinsu yana kallon a'a ai su wannan matsafan abinda suka yi imani da shi kenan na gaskiya ko da annabi Musa ya tallana shi duk sai ya bi kayan tsarin nasu ya cinye ko da suka daga baki sai suka ce mi amantu bi rabbil alamin matsafan fa kana ji matsafan da aka gayyato su kware annabi Musa da suka saki nasu makaman da suka ga ya saki nashi sun san wannan ba daga wurin kowa bane sai daga wurin Allah sai suka ce kai mu matsafan fir'auna amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu baki daya fir'auna kai yayi tsammanin shi sai suka ce rabbi musa wa haruna ubangijin annabi musa da haruna muka yi imani da shi ba kai ba fir'auna kalluha ina ji ku gane karatun ba ga mulki ga tsahi shi yasa muke kiran duk wani wanda yake kallon wannan matsafa sai isa ce wani abu a ƙasa wallahi mu mun san ƙarya ce in kula na maganin zahu ta makanta ko ko ba haka nan bane ba kun ka sayin komi kuna gayyato shin Allah ana addu'a kuna zagin Allah kuma ko ko ba haka nan bane ba to ga uwayen gidansu can na zamanin fir'auna sun kasa barkata komi Allah ya kumyatar da su su da yake gaskiya suka ba gaba da suka ga gaskiya sai suka yi imani ne suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun fir'aun ya ce a amantum bihi yanzu za ku yi imani da annabi musa qabla an azana lakum kahinni fir'aun in muku izini kuna ji a in an ga gaskiya ba a shawara kaga da yanzu da sai su ce fir'auna sai fir'auna kai ne ka gayyato mu don haka yanzu in an yi da zaman nan ka zo mu laɓe mu nuna ma cewa mu mun gane gaskiya ce mun amsa kuna ganewa amma ko da suka gaskiya sai suka amsa kai ne yanzu ya kake so a gaya ma gaskiya a rinka shahaka ana lallaba ka ko ba haka nan bane ba wataƙila an dafa kwai ana mai taya cikin yaji ana sama cikin baki ana ya haƙuri gaskiya ce ake gaya ma haka ne mutane suke so mana koko so yake ka dafa kwai kana dan dangwala a cikin yaji kana sa mai gabaki ya haƙuri gaskiya ce ka san abin nan ba su son gaskiya shi yasa Allah ya ce wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batila innal batila kana zahuqa ha abada ƙarya ba za ta taɓa tasiri akan gaskiya ba. To, kun ga su wannan matsafan na zamanin annabi Musa sai suka ga gaskiya, shi ya sa muke ce muku wallahi ku rabu da duwa talaya, ku rabu da duk wani boka ɗan bori matsahi wallahi ku kama Allah. Wallahi wannan shi ne hakikanin soyayya, duk wani da zai baka shawara ka je ka bi wani ƙazamin mutum. koma bayan Allah wallahi zai halakar da rayuwarka ne kana gane ga uwayen gidansu sun kasa yin komi haka annabi Ibrahim ya ce musu fakiduni jami'an duka mazafan nan ku haɗu ku yi duk makircin da kuke so ku yi a kaina ku ga in kun yi nasara a kaina ni za su yi da shi ya ce wai ku ta yaya ba ku ji tsoron kun kawo ma Allah ba ne in ji tsoron ku bari in muku na malam jafar ya ce ya yi tsoron tsimma da ke saman kan shara saman kan wancan bokayen da yan borin wallahi na yi tsoron wancan kwandon shara saman kan duk bokayen nijar wanki daya da wuri na bakan leda da ke laɓa mun san ke da kwai cikin ta ba ta shi ba su tsoro saman kansu wa ta wannan na san ƙarya ce suka yi imani da ita kawai kana rike da dagumi mutum ya yanka ma mari ya ce a'a yana yi nan dai ne ba yi a ba yi kawai tun da dai kafa ne ba yi mala to yan uwa gaskiya sunanta gaskiya kuma gaskiya ko daga wurin wata zo in dai gaskiya ce aka gama ka yi haƙuri ka amsa wallahi shi ne cin nasararka mai gaya ma gaskiya bai taɓa zama makiyinka shi makiyinka shi ne zai ganin illa ta tare da kai maimakon ya gaya ma gaskiya don kanka ji ɗacinta sai ya kyale ka sai ta haru sai ce Allah ƙara ko ba haka nan ba nan da an gaya mishi bai ji haka ne ko ba haka nan ba ne ba to kun ga aikin masu da'awa ne ga yin gaskiya a lokacin da suke da iko na su gai gaskiya kuma a duk inda suke da ikon su gai gaskiya su gai ta saboda mi shi ne aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su fi shi ne Allah ya ce ma annabi fala Allah ka ba kai wannan saka saboda sun cutar da manzon Allah yana kallon ƴan uwan shi ne dangin shi ne amma sun ki imani da shi lokacin da ya tara su da Allah ya asam kamai da wa'anzar ashir takal aqrabi ne da ya tara dangin shi yace yanzu in nace muku ga wasu nan sun taru bayan zuciyar nan za su kawo muku hali sun yada suka ce min ya zama na aibun taba sanin ka da ƙarya ba kai Muhammadu sai ce to ni dan aikin Allah ne manzan Allah ne tonton in sha'abila abu sai ce alihaza jama'ata na kai daman ka tara mu ne dan ka mana wannan shegen ta kai tabballaka Allah wa daranka duka ji abin da ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha to ka gani hadari da annabi Muhammad sallallahu da tsana da ya fuskanta daga wurin wanda suke ‘yan uwan shi ne, kawai ba komi ba ha, saboda yana kiransu kan wannan gaske. Ya zo yana sallah a Ka'aba aka ɗauki ƙazamta ta hanjin raƙumi aka ɗora mushi, sun buge shi sun ba shi kashi sun cutar da shi, amma duk da wannan manzon Allah yana kiransu su zo su amsa wannan gaskiyar da ya zo musu da don su samu aljanna. Ya je tsa'if, wurin can da ya je aka sa yaran gari suka bi shi suka rinka jiwa shi da duwatsu har jini yana zuba ga jikin shi la haula wala quwwata illa billah mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya hiso duk duniya wanda Allah ya zaba a duk halittun shi baki daya yau a ce ga wasu daga cikin al'ummarsu bai amsa musu kuɗi ba bai taka musu ba bai karya musu ba kawai daga yana kiransu su zo su bauta ma Allah shi kadai amma ya kai har suna bugun shi har suna sa yaran gari suna jifa shi jini na zuba a jikin shi amma saboda rahama saboda tausayi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya aiko mishi mala'ika ya rasulullah me kake so a yi ma wa'ancan mutanen da suka jefe ka ga mala'ikan da ke kula da duwatsu in ai musu ruwan duwatsu in ai kaza in ai kaza in ai kaza Allahu akbar manzo Allah sai ce Allahumma hadi qaumi ya Allah ka shiryar da mutane na fa innahum la ya'lamun saboda ba su san shine ba mawaki yace sai manzo yace afuwa ne ya kara cewa ai afuwa da yace a bar su ko sun gane daidai ubangiji ba san ni ne ba Allahu akbar ba su san rahama manzon Allah ya zo musu da ita ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ba su je shi ba manzon Allah ya ce cikin tsatsan su za a iya samu diyan su da jigogin su wanda za su imani da abin da nazo da shi yanzu ka je garin ka gani akwai wanda yake ba musulmi ba kai ko dan bid'a ma zai wahala a garin balle mushriki muna fahimta to kaga nan kuma yana nuna maka kai mai da'awa dole ya zamana kana da kyakkyawan mu'amala tsakaninka da mutane muna fahimta ya zamana kana da kyakkyawan mu'amala babu cin huska babu cin mutuncin mutane a matsayinka na mai da'awa kai misali ne Allah ya ce ma annan Muhammad sallam da a ce kana da mugun hali da duk sahabban nan sun wace daga wurinka ko ba haka nan bane ba to kaga so ake in an ce wani mai da'awa ne to zamana yana da siffar da awata tare da shi a yanka ma mari ka ce na gode Allah saka da alheri ja ba ba kai san wallahi ni na yi ka zama dan tasha ko ba haka nan ba mala albani ce an gaito shi wa'azi a jami'a cikin wanda yake mawa'azin wani sai ya daga kafa sai ya buge shi ko ya buge shi da hannu yace sai kakkabe ce wa'azi muka so wa'azi muka zo mi amma in dan ba kake ji mu haɗu bayan gari kaga a lokacin da ya biye mishi fa sai ayi abin da bai da kyau ko kuma ba isar da sakon ba sai ce amma za mu isar da sakon in wadan kake so bari in an tashi mu haɗu bayan gari akwai hikima kwarai da ya kamata masu da'awa su ɗauka saboda ci gaban da'awarsu da kuma yadda al'umma za su fahimta abin da suka zo su gaya musu amma sai ka samu makaranta sai ka samu makaranta wai sai ka samu malamin islamiyya na makarantai aji bakwai ne makaranta amma kowane aji yana da budurwa to da Allah wani misali zai bada ko ka same shi ana ce mishi malami a unguwar su kaɗai yana da budurwa uku wata unguwar yana da hudu wata unguwar yana da biyu wani misali za ka bada yau an ganka can yau an ganka can yau an ganka can ko ba haka nan bane ba hatta irin soyayyen da samari suke ta shigantaka ai ba daidai bane ba a musulunci to balle kai mai addini a ganka ka shiga ciki gadan gadan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam ara lil mutahabaini mithla zawaji ba abin da ya dace irin ga masoya guda biyu sai su yare ne indai kana son ta tsakani da Allah kawai a yare ba ka je ka yi ta hamma ba kana tunanin wata katuwar banza katuwar wuri ko ba haka nan bane ba ƙarshe wani ya zo ya magashi ya yi gaba da ita shi ke nawa wai ka jana an ci amana shi kada ya ci amana kan kada ka shiga soya ba ka da kulla ba ka ka ci amana kanka ba to Allah ya samu cika da imani to kun ga anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lallaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan cewa kai ya damu kan bakin ciki ya dame shi in mutane ba su yi imani da shi ba kana kiran mutane amma suna neman rayuwarka su kashe ka ko ba haka nan bane ba wa iz yamkuru bika allazina kafaru ko karshe Allah ya ce dukka bar su wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin duk su gama shirye makircin wallahi Allah ya yi su ko ba haka nan bane ba to kaga kuma hallau yana nuna ma kame da'awa in dai kace zaka yin da'awa to zaka fuskanci kalubale da makirci daban-daban daga wajen mutane wasu wanda sun fahimci me kake amma da gangan za su yakakka wasu ba su fahimci me kake ba sun jahilci abin da kake kuma za su yakakka muna fahimta to kowanne daga cikin su kuma ana son ka yi mishi adalci wala yajrimannakum shana'anu qauman ala Allah ta'dilu ko idilu ko aqrabu littaqwa Allah ce a a kan dawana bai tare da kai ka ki mai adalci in ya ga gaskiya ka ce gaskiya ce ko ba haka nan bane in kuma wanda ke tare da kai ya ga ƙarya fa ka ce ƙarya ce ai musulunci ba siyasa bane ba ko ko mun ce ba demokrasi bane ba da yake siyasa musulunci ce demokrasi ce in dai wane yana fartun kuto da abin da yi daidai ne amma wane in ba fartun ku bai yake da abin da yi ba daidai bane ba to Allah ya tsare mu musulmi ba a so mimi ba a so musulmantu da wannan to bayan Allah subhanahu wataala ya ida lallaba annabi shi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake ce mishi ai inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha yace ya rasulullah duk abin nan da ka gani kahurai wa'ancan mutanen suna takama da shi na kuɗi ko na matsayi ko na wani abu Allah yake duka fa duniya baki ɗayanta Allah yake duk abin da ka gani inna ji Allah ma al'adu zinatan laha Allah yake ai duk abin da ka gani akan ƙasa Allah yake mun sa shi ne kawai ado ba wani abu bane mai kima duk abin da ka ji an ce ado ne to na ɗan lokaci ne haka ne yau ka kalla in zaka tafiya wurin hira sai ka ɓata lokaci ko cancir in ma sai ka goge shi ko ba haka nan ba ka nemo turare amma da ka je ka yi da hira sai ka zo ka cire riga ka yi wurgi da ita ko ba haka nan ba ne ba ha da abin da yake ado to abu ne na ɗan lokaci wanda bai da wata kima yau ka kalla in za a kai amarya sai a tun bayan azahar za a yi ta mutu kwalliya har benti inar ko bendezar amma daga an je daman dai minti biyar minti goma ne ake sa ga kwalliya an wanke ta to misalin duniya kenan ba ta da wata kima shine Allah ya ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha ai duk abin da ka gani akan wannan bayan ƙasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun sa shi a matsayin ado kamar da babban malami Imam al-Qurtubi sai yake cewa zinatu abinda ake nihi da azina anan yace kullu ma ala wajhil ard shine duk abinda yake bayan kasa baki ɗaya zina ne muna fahimta yace fa huwa umumun li'annahu dalu ala bara'ihi yace duka wan duk abinda ka sani umuman baki ɗaya in dai a cikin kasa yake ko a wajen kasa yake to Allah yana nihin ado ne kawai ya yi na ɗan lokaci kaɗan shi yasa wani ɗaya daga cikin mawaƙa ke cewa lauka na duniya ta zo mulwahidin da a ce duniya za ta dawwama da wani mutum guda ko sai ce lakana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hayyan wa baqiya da har yanzu manzon Allah yana rayu sallallahu alaihi wa alihi sallam to tunda manzon Allah ya bar duniya to babu wanda zai dawwama shi yasa wanda suka san duniya sai su ce ita duniya kamar mace ce karuwa karuwa kuma ba za ka taba zama da namiji guda ba ha bahaushe ce ita duniya rawa yan mata ce na gaba ya zagaya ya koma baya kaga yadda yan mata yin suna rawa tur ne ake yi ko wallahi za a turka ga kana gaba kuma za a turka ga kana baya to haka duniya take nan da shekara biyu muka ga da ku ake komi kuma nan da yan watanni kaga wai ku kun zama yan kallo a'a koko malai ce a kai da wai in kayan ritarat ka shiga damuwa ce a daman da ka shiga ba kasar za ka ritarat yin bane ba to haka duniya take shi yasa Allah ya siffanta ta da cewa duk abin da ka gani a bakasa wai wa'annan kafuran da suke ganin sun samu wani abu na duniya kawai baka mamaki kai ya hirgitar da kai a to mu ma na ana magana akan mu shine ita fa duniya wannan da kake kallo ba hon manufarta ba ce ka zo ka tara ta ba manufarta ba ce ka zo ka bauta muta Allah ya ce a'a manufar da ta sa na halitta ka shine bauta wannan abin da ka gani na sa tsakanin sammai da ƙasa Allah ya ce ado ne kawai haka ne ko ba haka bane ba yau sai ka ga adam wani gida an kashe miliyan goma miliyan kaza ko ado ne fa daga waje kawai yanzu ka san mutane sun gane gidaje ake waje da kwalliya in ka shiga kai dibin makabarta ce sabuwa ko sai ka ga daga waje ai wani mahaukacin fentar in ka shiga sai ka ga ciki ko zumunci ba a sha ba bulagunan ne tsaye-tsaye kwarai da gaske to duka wai misalin ado na duniya muna fahimta shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita wannan duniya da Allah yake cewa almata almata ɗaya daga cikin malumai sai ke cewa almata innan sai ya shiga ƙauye neman ma'ana almata ai akwai aya biya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta duniya da almata ko dalika mata'ul hayatud dunya ko wannan almata'in yace da ya shiga ƙauye yana binciken wannan kalmar ta almata sai ya ga wata yaniya ta bi kare da gudu lahiya sai uwarta ta ce ya ɗaukan mata almata ne wai su almata a wurinsu shi ne irin hoton da mata suke sawa in suna al'ada a kaji abin hawa ni ba daɗi ko wai shi ne ɗan morewa duniya dama haka take mana da ka cika sha'aran maji a ce transiyon in ka cika son sukari a ce diabetes in ka cika cin nama a ce gut in ka cika shan ruwan sanyi kuma a ce ciwon kahuwa karshe sai ka gane so ake kai ta jama kanka ba zai kai ta babbakar ruwan zahi babu gaira babu dalili mala Allah yana da hikima to kun ga sai yace wai ana nihin duk abin da ke da kai a ban kasa shine ado yace kamar yadda eh ibnu abbas yake cewa ai anan da ake ce azina ana nihin ai azrijalu sune maza wasu kuma suka ce a azina ana nihin alkhulafa wal umara ana nihin ai shugabanni da sarakuna su ne ado muna fahimta wasu kuma suka ce abinda ake nihi da azina in shine da Allah subhanahu wataala ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha suka ce ai al ulama usuni malumai muna fahimta to yanzu da wanda suka ce malumai su ne ado da wanda suka ce maza da wanda suka ce sarakuna da shugabanni dukkaninsu a ina ne suke a nan ko ba haka nan bane ba kenan dai kaga fasarar ta dawo kenan duk abin da yake kan ƙasa ado ne Allah yana nuna ma kahu wannan abin ya ruɗe ka ya hana ka ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala muna ganewa kan wannan ɗan ƙyalƙyalin na duniya ya ruɗe ka ya hana ka ba Allah shi ne Allah ce him inna ji Allah ma Allah abu zinatan laha Allah ce kaga wannan abin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a ban ƙasa Allah ce kawai ya sa shi ne mi a matsayin ado don ya gani kuma suwane ne za su yi mi za su kyautata ayyuka kamar yadda hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo yake cewa inna dunya halwatun khadar yake ita duniyan nan wani wuri ne wanda yake kyakkyawa ko kuma wani wuri ne wanda yake mai daɗin rayuwa wanda ke da kwai irin tsanwa a cikin shi muna fahimta sai yake cewa wa inna allaha mustakhlifukum fiha sai Allah subhanahu wata'ala zai ya samu mu yanzu muna rayuwa a cikin wannan duniya ko sai ke cewa fanazar ma za ta amalu da sai Allah ya sa ido ya ga menene za mu aikatawa ha kama ana nuna ma duniya wuri ne wanda yake kawai na kyalkyali dan lokaci ne kadan yaya sai annabi ya ce fattaqud dunya saboda haka ku al'umma ta ku ji tsoron wannan duniya wattaqun nisa kuma ku ji tsoron mata hmm yace fa inna awwal fitnat bani isra'il kanat fi nisa yace sabida fitnar banu isra'il ha annabi sallam ya ce harkonta mata ne shi yasa a wani hadisi annan muhammad sallam yake cewa bar wata fitina a bayana ba wadda take cutar da maza wadda take karyar da maza irin mata matukar ka sa mace a ranka ko wallahi ko soyayya kake in dai ka shiga wannan soyayya ta tashin hankali wanda babu gaira babu dalili wai kai in baka ji muryar ta ba baka iya kwana kamar kano uwarka sai ma to ba haka nan ba wallahi ka shiga uku duk wanda ka so sama ga kima wallahi sai ka wahala wallahi ko kuɗi ka so sama ga kima sai ka wahala in matsayi ka so to uwa uba ka so mace wallahi za ta halaka ka ta je ka tambayi imrul qais ya baka labari kai har soyayya ma ka iya kwarai da gaske su ne suka bauta ma mata ya ce wata rana saboda jarumta kawai muna tafiya ni da budurwa ta wai sai ta ce kishirwa take ji sai ce a tun da baby tana jin kishirwa nan kulkusa kuma irin kace sai irin fiya wata da sauransu sai da yake kawai sai ya soke raƙumin shi ta san raƙumi akwai rezarwa na ruwa a cikin shi kawai ya soke raƙumin aka heɗe shi kawai da a hido mata ruwa ta sha kamar wani da aka taɓa ba labari dan wahala wai daga ya ga wata tana yana santa ko da ya zo ya amso portable abokin shi ya zo hira ta ce portable in ta birgi ta ce ta amsa shi da yanzu kaga duk bala'in da zai biyo baya a mai ga ko wahala ba mai ga ya kyauta da abin da ba na shi ba to ka gani shi yasa annan Muhammad sallam yake cewa abin na harko da ya kamata mutum ya sa a gaba soyayya da ya kamata ta hita kowa ita ce ta Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta masu imani Allah ya ce a shaddu hubban lillah suna tsananin kauna Allah su kauna Allah ta hi kauna kowa a wurinsu to shi kuma wani irin kaunar nan da ya kamata ya ma'alla ita yake mu bacci muna fahimta wani kuma irin kaunar ne yake ma kuɗi shi larjan uriye a ce to malam shi ya da ya samu kuɗi mutuncin shi ya zubi ko ba haka nan bane ba duk wanda zai ƙarya don ya samu kuɗi ai kaga ya da ya rasa komi nashi don ya samu wannan kuɗin wanda zai cin amana don ya samu kuɗi to duka wannan soyayya ce shi yasa annabi ya ce ta isa abdul dinar bawon kuɗi ya hallaka bawon dala ya hallaka shi dai kawai burin shi ya za a iya samu kuɗi to shi yasa ka gani wani ɗaya daga cikin magabata ke cewa mutane suna kallon zahirin duniya ne bisan baɗininta ba wannan ɗan kyalkyalin kawai suke kallo kamar kaga karuwa ce ta yi ado tsaf ta baka shawa amma sai ka ce ka tuna wannan kowa na iya kwana da ita to me za ka shawa wurin ko ba haka nan bane ba wancan ɓarawan ya zo wancan ɗan giya ya zo wancan ɗan dako ya zo ko ba haka nan bane ba wancan ɗan tasha ya zo ha to kai ma mutumin kirki kuma ka tahi to kun ga sai annabi ce fattaqud dunya ya ku al'umma ta ku ji tsoron duniya wattaqun nisa kuma ku ji tsoron mata ku sani wannan duniya da Allah ya kawo ku kawai ya kawo ku ne kudayin wata rayuwa ai kaɗan ku wuce shi yasa wata ranar da annabi sallam ya kwanta san taban ma hito a ya rasulullah da kaza annabi ce to ni waye a duniya yace ai misali na kaman matahi ne kawai matahi ne da kayan shi da guzurin shi sai ya tsaya kalashin wata inuwa ya huta ya wuce to misalin shi kenan da duniya shekara shi sassan da uku kai nawa kai yace ga ha misalin shi kenan a duniya shi yasa mawaki yace ba gidan zama ba duniya ko ba haka nan bane ba a ce Allahu akbar a shewa ne ya riga mu gidan gaskiya nan gidan mine ne kenan a a to ku dai kuka gani to yanzu kan gidan ƙarya ne kai da ka sadaukar da komi naka a kan kan wannan gidan na ƙarya me yasa kai da kanka ka san duk wani abu da ka samu a nan duniya wallahi nan zaka bari shi kowa yi babanku ko zobe ba abin ne ka da shi kai kayanka na jikinka in ka mutu ba abin ne ka da su sai an siyo harin kyalle tun na ai darasi ne ka gane kai wallahi duniyar nan ba a bakin komi take ba ka ga mutum da mota takwas amma in ya mutu in ka ga motar da za a kai shi makabarta sai ya baka tausayi shi in zai kunna sai ya nemi mota wadda in tana kunna ma kana kusanta ba ka jin karanta ka shi mota ita da kanta tana tasbihi ko ba haka nan bane ba amma yanzu sai ka ga mota an nemo mota itace ko mota da take dauko wasu abubuwa dai ba magana yanzu a sashi take irin wanda motar bane ba akai shi to tannan ma'amfanin dukiyar da mutum ya tsaye ne ma ba ta mai rana ba lokacin da ya zo mutuwa to shi yasa Allah subhanahu wataala yake gargadin manzon Allah da duk masu imani cewa su sani fa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha sai yake cewa linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah yake duka wannan abin da ka gani na duniya Allah yake nayi shi ne kawai dan in gani wane ne zai kyautata aikin shi wane zai tsayawa tsakani da Allah ya bauta mu akwai wanda in ba kuɗi ba bauta mai kyau ko ba haka nan bane ba to Allah ya ce a'a duka da kake kallon wannan kawace kawacen na duniya Allah ya ce na yi su ne kawai don su zama na jarrabawa gare ku in gani wane ne zai tsaya ya bauta mun yadda ya kamata. Malumai suka ce shi yasa Allah bai ce ba wane zai yawa aiki sai ce wane ne zai kyautata aiki. Muna fahimta suka ce me ake ce ma kyakkyawan aiki shine aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi kuma wurin yin aikin sai aka yi koyi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. muna fahimta ba yawan aiki ba ba girin-girin ba sai mai a'a na manzan Allah ake so sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan nashi ne kadai ke da albarka nashi ne kadai aka ce ai koyi da shi duk wani wanda ba shi ba to kawai ka rabu da nashi shi kadai Allah yake karbi idon kana liƙe duk abin da ya sa kuka ga muna wahala rishin bin shawarar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi ina wanda a kauye dan shi yaje yayi zina da wata matan mai gidan shi malamin kauye suka kuntata mai da miyagun fatawoyi kai ina wanda yazo ya sare da matar shi a cikin azumi yazo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na halaka fa nabi ce lahiya kake kira ma kanka halaka sai na hallaka lahiya mi ya faru ya ce ya rasulla ga abin da ya hada ni annabi ce kwantar da hankalinka ya tambaya to shi haga ya tambayi malamin garin su kauyen su to shi haga halin da yake ciki ya sadu da matar shi suka ce to kana da rai da zaka intawa ce ha to shi wa ya aji shi ma hawa yake da kanshi balle ya aji wani rai za ka iya ci da mutum sassin ya ce a za ka iya azumi sassin ya ce to talatin ya ja wannan a ce a to shi kawai hukunci kawai ka ta yi kai ka sani ga abin da aka ce a yi kenan sai ya yi gudu wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce za ka iya inta bawa ya sulla kai na kawai na mallaka za ka iya azumi sassin ya ce ya sulla talatin ya sha mana wannan kuma a ce a yau sassin gaba annan Muhammad Salam ya ce mishi to za ka iya ciyar da miskinai su ta yi ya Rasulullah ni karan kaina ina fama da kaina sai annabi ce zamna ana nan sai aka zo ma annabi Salam da kyauta ta da bino annabi sai ya mi ya ce ina mutunan nan wanda ya gayi wannan halin na shi ya Rasulullah gani annabi ce ga wannan da binan ka je ka ciyar da mutunsa sai ya Rasulullah to wayin talauci din madina annabi ce ka je ka ci da kai da matanka da iyalanka shine kafararka ai malam duk shi yasa kuka ji ana cewa kobar bid'a saboda wahala gare ta sunna ce kawai mai sauki sai ka ga mutun ya ki kama hannu cikin sallah ko sai ka ga ya saki hannun kamar an mai alluran mahaukata shi da kanshi ya ji hannun ya ishe shi ya sosa can ya taba can ya kama kuki ya rasa mike mai daɗi ya ƙi bin manzo Allah kuma ya huta sallallahu alaihi wa alihi wai me matsalaka dalaka duk wanda kaga ya zo sallah ya saki hannun shi ka lura bai da nutsuwa cikakkiya a cikin sallar shi zaka ga yana sallar ma wata kile yana wasa da hannun shi ko ba haka nan bane ba to bin annabi ne kawai shari'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani wanda ake bi koma bayan manzan Allah to wallahi bata ne hallaka ne kowane ne shi kuma Allah ya tsare mu da duk da bin wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to kun ga wannan kadai ya ishi mu gane cewa shi wannan duniya baki ɗayan ta jarabawa ne kamar yadda Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya ce duka godi tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta kaza wanda ya halitta kaza yayi kaza yayi kaza Allah ya ce nayi haka ne kawai dan in jarabe ku in ga wani zai kyautata aiki Allah sai ya baka kuɗi ya ce ka hidda zakka sai ka ji bakin cikin hidda wannan zakka ko ba haka na bane ba sai kuma ya barka sai ce ga diyanka kai tarbiyyar su sai ka ci amanar su sai ya barka ga matarka kai tarbiyyar ta sai ka ci amanar ta sai barka ai ba sauri ba yake shi ya san nan gida ne kawai na jarabawa ko kuma ya baka amanar karan kanka ka je ka ci amanar kanka da kanka shine ka dauko haram ka sa ma cikinka ko ka dauko haram ka kai gidanka ko ka dauko haram ka sa ma bakinka duba azumin da ake sai ka ga wani saboda raba a yi da sigari yake bude baki ko ba haka nan bane ba ana ana ana ana kiran sallah zaka ga shi ya tada mata shi wuta ko in kace kuma in ya mutu yana haka wata zai shiga ku ta rigima da shi ko ko ba haka ba an ce wai akwai wanda har sahur sai sun kunna hada wallahi har sahur sai an kunna la haula wala quwwata illa billah istighfari ba ake so a lokacin nan da yawa ake kunna to Allah ka shirye da mu to kun ga Allah ya ce ya kawo mu duniya ne zai samu na ido ya gaya zami to shi ko manzan Allah sai ce to ku al'umma ta ku ji tsoron duniya ku ji tsoron duniya sai ce ku ji tsoron mata shi yasa Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum sai ce mi aduwwal lakum Allah ce hin da diyanku da dukiyoyinku Allah ce fitana ce wani wuri Allah yake cewa ya ku wanda suka yi imani kun ga cikin matanku da diyanku Allah ce akwai makiyanku kan wallahi baka san su ba kuma ba za ka sanin su ba eh akwai a ciki yaushe ne nan shekaran jiya ko shi ke cewa yana cikin mota wai dan shi karami fa yaro karami fa sai ya ce baba in ya mutu ne zana ha wannan mota ya ce akwai matsala yaro karami aha da wanda ya wuce ga uba yana kilgun kudi ya ce in baba ya mutu akwai hayaka shi yasa annawa salam ya yi masa habbai wata hikima yake cewa wai wake son cikinku wake da a baka dukiya da a ba ɗiyanka dukiya wanne ka hiso da dukiyarku annabi ya ce da dukiyar ɗiyanku wanne kuka hiso suka ce haba ya rasulla ai kowa ya hisan tashi kai ba ka hisan ka ba ɗanka ba da sai ka kyara shi ce ma ya taho ya yi faci ko ya yi fani dole kuma ka jira shi ko kuma haka nan bane ba ko ya ce ma wata bai mutu ba kuma watan ya jima da mutuwa sai suka ce ya rasulullah mai hisan dukiyoyi musamman kan na magadan annabi ya ce aha ya ce to don min yasa kuka damu da ku tara musu ba ku damu da ku tara makanku ba shine ku yi aikin alkhairi da dukiyoyinku sai ka ga mutum yana da kare uku hudu ko ba haka nan bane ba watakila ya fara gina wa'ansu ka tambaye shi lahira ka siye ko yan kar ne wallahi akwai wanda duk azumin nan da kaga da na kirki da na banza suna sarka shi ba bai ka fara sayan simintin da za a ma gini lahira nan daki nawa kai can fa wazi ya fara barin dadi bari mu tsaya ko ba haka nan ba a baya da daɗi yanzu Allah ya samu cika da imani saura minti nawa na wallahi mu tashi mu nemi lahira da gaske tun da dai manzo Allah ya bar duniya ko wallahi kowa sai ya barta tun da ƙaruna ya mutu ya bar kuɗi ko a wallahi kuwa sai ya mutu ya bar nashi shi yasa annabi ce ce kun san wahi kowa hankali annabi ce wanda yake kowa hankali shine wanda yake tana mutuwa wanda yake tana wai shi yanzu ayyukan naya ma na alkhairi wanda ne Allah ya karba ko ba haka nan bane ba kamar yadda nace masu imani wannan zamanin su ne suke bada kunu babu sukari a masallaci a su mara imani ai ba maganar su kai yanzu amma bar kai kunin masallaci da ne ma ake kai kunin masallaci ko ba aka nan bane amma yanzu duk wanda ka shiga gidan shi sai kaga kwano ya yi takwas kai ko jaki ne ka ci kwano takwas ko ba aka nan bane ba ai akwai mu bukata sai da da sahin kaga ana hitawa da abinci an rasawa za a bashi tun nan Allah ya ma wa'azi ba ka ki bada lokacin bukata ba je ka ci ko ba haka nan bane ba kaga abu mai rai da lahiya sai dai a sa cikin shara amma lokacin bukata ka bada shi yasa Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun rabota ba ba za ku taba samun aljanna ba Allah ya ce har sai kun ciyar daga abin da kuka hiso abin da muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocinmu na alkhairi baki daya ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata ya Allah ka sa mahihi tin yini cikin yininukan da muke a duniya shine yinin da zamu barin wannan duniya ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu ce a gare mu ya Allah ka sa mu mutu al'umma suna kuka mu kuma muna dariya muna horin ciki saboda tarban da zamu samu a wurinka su kuma suna kuka saboda sun rasa mutanen da suke da amfani a cikinsu. Ya Allah muna roƙonka dukkan musulmin da ke cikin kunci ko damuwa ka san shi ka san yanayin da yake ciki ya Allah ka yaye mishi ya Allah ka roha mana asiri duniya da lahira ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka iyalanmu ya Allah ka sa albarka a sha'aninmu na rayuwa baki daya ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da duk sharrin abin da ka halitta ya Allah ka tsare mu da mu ma shirka alhali muna sane ya Allah wanda muke ba tare da sani ba kuma ka gafarta mana ya Allah ka yi gafara ga uwayenmu wanda suka rasu da malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki daya Allah ka yahe musu laihikansu da kurakuransu Allah ka haska kabarinsu ya Allah kai mai rahama ne ka yi musu rahama ya Allah wanda ka kaddara suna wuta irin wannan lokacin ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata mai albarka ya Allah ka sa su daga cikin intattu wanda za a hiddawa daga wuta a kai su aljanna ya Allah muna roƙonka ka zama da ƙasar mujiyar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh